أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحم وفروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد أنواع فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a sha biyu ga watan Ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan masallacin juma'a mai albarka. wanda aka fi sani da masallacin marigayi alhaji halilu dan iya wanda yake dogiro jimeta jihar adamawa domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar wannan littafi mai albarka wanda allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama shirya domin ya zama haske mai haskaka mana hanyar mu zuwa samun yardar allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara bayyana albarkar wannan littafi a cikin rayuwarmu da cikin ibadojinmu da tunaninmu da hidindiminmu na yau da kullum Allah ya azurta mu da samun ceton wannan littafi mai albarka yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim kafin mu ci gaba akwai tambaya wacce take da alaka da karatun jiya wanda ya wakana ko ya kasance akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala idan nudiya lis salati min yawmil jum'ati fasahu ila dhikrillahi wa dharul bayt idan za a iya tunawa mun ɗanyi wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da ladubbar ranar juma'a da sallar juma'a da huɗuba da abubuwan da ya kamata a ce mun ba su kulawa kulawa ta musamman so mai tambaya sai yake cewa a shin ko juma'a tana da na filfili da ake yi kamar a ce ratiba an sani kafin sallar azahar misali ana yin raka'a biyu ko hudu sannan bayan azahar akwai al'asunnatun ratiba ma'ana sunnar da take ɗamfare take jone take manne da sallar azhar so shin akwai wannan amsa ita ce sallar juma'a ba ta da rati ba ma'ana ba ta da nafilar da ake yi kafin juma'a wacce take da alaka da ita kanta juma'ar sai dai nafilar da take da alaka da ka shigo cikin masallaci ko wanda idan ka shigo abin da yake sunna abin da yake daidai shine ka kafin ka zauna kai nafila raka'a biyu tahiyatul masjid to bayan an gama sallah bayan sallar juma'a akwai nafila raka'a hudu ko biyu da suka inganta daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda gaskiya muna sakacin aikata su ko yin su yanzu yawanci in aka yi juma'a za a ga kowa kawai ya fita ya yi wanda zai yi gabas ya gabas wanda zai yamma ya yamma ba a cika kulawa ko wasu daga cikinmu ba duka ba ba mu cika kulawa da al'amarin yin nafila bayan juma'a ba wanda kuma sunna ce da ya kamata mu kula da ita manzon rama sallallahu alaihi ya kasance idan a cikin masallaci ne zai yi nafila bayan juma'a yakan yi raka'a hudu ne idan kuma a gida ne sai da ya shiga gida to raka'a biyu kuma raka'a hudun nan in ka so za ka iya yin sa raka'a biyu idan ka so za ka iya yin sa raka'a hudu ba sallama sai a ƙarshe mun fahimta ana in ka kabbarta za ka yi raka'a ɗaya biyu uku har sai a ta hudu sannan ka yi sallama shikenan za ka iya yin kuma biyu daban biyu daban shikenan idan kuma a gida ne ko bayan ka dawo gida ne kai sai ka biyu amma yawanci in ba wanda yake makwabcin masallaci ba in ka ce sai ka je gidan za ka yi to daga nan sai ka ga ba lallai mutum ya kasance ya yi ba so yana da kyau dai mu dan kulawa da irin waɗannan sunnoni duk lokacin da ka ji an ce abu ya inganta daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ka yi kokari koya ne ka aiwatar kuma ka ɗan rika kulawa da shi ka rika muhafaza ran da aka samu tasgaro ba a yi ba sai kasance an rubuta maka ladan abin da ka saba yi Allah ya samu dace Allah ya karɓi ayyukan mu Allah ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira idan ba manta ba a jiya mun tsaya a ayar karshe aya ta sha ɗaya kenan ta suratul juma'a Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa akramakallah wa idza ra'aw tijaratan تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa idza ra'au tijaratan, idan wasu daga cikin sahabbanka, sahabban manzan rahama sallallahu Alaihi wasallama kenan, suka ga tijaratan, suka ga wani ayari na fatauci ya iso garin Madina, garin Madina ta manzan rahama sallallahu Alaihi wasallam, au lahuwanin fabbo ilaiha. aw lahwan ma'ana ko wani abu mai shagaltarwa mai ɗaukar hankali mai fizge tunani ya rasa ya sanya ma mutum rashin natsuwa saboda zuciyar shi ta tunaninsa da tunanin zuci sun karkata zuwa wani abin da yake ɗaukar hankalinsa in faddu ilaiha sai ka ga sun dare daga inda ake hudu ba wa tara kuka ka'ima sai su barka ya Muhammad a tsaye sallallahu alaihi wasallam a barka a tsaye kana hudu ba kenan kamar yadda za mu zo mu ji dalilin saukar wannan aya Allah ya ce kul ka ce da su dama kai ne mai sanar da su kai ne mai ilmantar da su kai ne mai nuna musu hanyar shirya da abin da ya kamata su kula da shi to yanzu sun yi kuskure sun yi ba daidai ba to ka ja hankalinsu su dawo kan daidai kai ne malaminsu mai tarbiyyantar da zukatansu mai tarbiyyantar da kwakwalansu da ɗabi'unsu ka ce da su ma inda Allahi abin da yake wajen Allah na lada da matsayi matsayin waɗanda suke yawan ambaton Allah matsayin waɗanda zukatansu suke rinsunawa a gaban Allah matsayin waɗanda suke fifita dukkan abin da Allah yake so a kan duk wani abin da zuciyarsu take so to matsayinsu da tanadin da Allah ya mai irin waɗannan bayin nasa khairun kwata-kwata ba abinka kwatanta shi ba ne inda za a kwatanta da Allahu wa tijara da duk wani abu mai kyalkyali da yake fisgan tunani ko idan mai ido wa mina tijara kuma ko kusa ko alama ba za a kwatanta shi da wani kasuwanci ko wata hada-hada ko wani fatauci ko wata riba da ake tunanin za a kirga da yatsu a babin cinikayya ba wallahu khairu raziqin lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi alkhairin masu azurtawa inda a ce akwai wani wanda za a ce shi ma yana iya azurtawa to Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da kowa to ina ga kuma duk wani mai arziki ko mai wata tsaba da ya samu a hannunsa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bashi wannan ita ce fassara ta kai tsaye ga wannan ayar ya inganta a hadisin sahabin manzara masu salama a sa'ib wanda yake magana a kan sanadiyar saukar wannan ayar da hadisin jabir ibn abdullah suke cewa hadisin jabir jabir yake cewa wata rana mun kasance tare da manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam manzan rahama sallallahu yana mana huduba hudubar juma'a yana tsaye yana huduba sai aka buga wani tambari ko aka yi wata shela wacce take nuna isowan ayarin fatauci ma'ana 'yan kasuwa sun tafi sun bar madina sun je garuruwa domin su je su zo da hajar da babu ita a garin Madina. Duk lokacin da irin wannan ayarin ya tashi dawowa, kafin ya dawo kowa zuciyar shirataye take da ƙosawa ayari ya dawo, saboda mai an yi importin ɗin kayayyakin da ake tsananin bukata. Ko a wannan zamanin da hanyoyin shigowa da kaya suke da sauƙi. nan da nan yanzu daga Kano daga kaza daga Lagos za a kawo kaya misali a kawo su yola ya muke ji idan an ce babu kaya sai an zo da su yan kasuwa suna jira suna dakon a buɗe diloli a buɗe kwantenoni a buɗe a sauke tireloli ya muke ji to ina ga zamanin da da kila za a iya satuttuka ko watanni kafin a kawo kaya saboda tazara da nisar da nisar da ke take tsakanin garuruwa za a iya tafiya a wata uku a wata hudu wani abu makamancin haka kafin ayari ya zo to duk lokacin da kayan fatauci ya tashi isowa kowa yana rudewa da kiɗimewa yana hanzari domin ya ga cewa wace haja aka zo da ita shin ko akwai abin da yake bukata a cikin kayayyakin da suka zo idan ka fahimci halin da suke ciki a waɗancan zamanin nukan za ka ba za ka yi mamaki ba idan an ce zuciya tara ta yi da abin da take jira ya zo na kayan kasuwanci mun fahimta kuma dai ko ba komai wannan ayar tana nuna maka wata 'yar fa'ida ta gefe ita ce ɗan kasuwa dai ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ɗan kasuwa ne akwai wata alaƙa ta zuci tsakanin shi da kasuwancinsa jari yana ƙara haɓaka amma yana ƙara zumunci da kasuwa da kuma sanin balu da darajar tsabar da yake da ita na dukiya ko wanda inda asali ne kana ƙara mallakar abu ne darajarsa tana raguwa a wajenka to amma banda su waɗannan mutanen ko tsaba kana ƙara mallakar su ne darajarsu da alaƙar zuci tsakaninka da su tana ƙaruwa to shi yasa ake buƙatar jarumtaka wajen yakice mannuwar zuciyarka da su ma'ana dukiya kenan kana so amma ya kasance a hannunka take ba a zuciyarka ba kuma ka mai da ita mai bauta ma bukatunka ba kai kake bauta ma mata ba ma'ana tana kana bautar da ita wata hajar ka ta taso sai ka sunkuyo ta ka fisgo ta ka danne ta dole sai ta biya ma wannan hajar ta ka bukata wanda wannan shine abin da ake bukata kwalliya ta biya kuɗin sabulu ce to a lokacin da kayan fatauci ko 'yan kasuwa suka dawo a wata riwayan aka ce bihiya bin jamil alkalbi shine shugaban wannan ayarin na 'yan kasuwa da suka zo daga ƙasar siriya a tun da siriya a wancan lokacin ɗaya ce daga cikin cibiyoyin kasuwanci a daular larabawa to me zai faru da ayari ya shigo garin madina babu hanyoyin isar da saƙo wanda za a yi bayanin cewa ga masu fatauci ba sun dawo to sai zamana akwai tambura da ake bugawa waɗanda suke sanar da mutanen gari cewa 'yan kasuwa fa sun dawo kowa ya ɗan zo da tsabar shi a zo a yi ba ni gishiri in ba kamar za ka riko zinaranka azurfarka a yi musayar cinikayya domin ka ɗauki abin da aka zo da shi wanda kake bukata. To wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan tambarin da aka buga wanda yake sanar da isowar masu fatauci shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara ko ya nuni zuwa gare shi da lafazin lahu. Sai ya zama na Allahu a nan duk abin da yake ɗaukar ido ko yake shagaltarwa ko yake kawo distraction ya raba maka tunani mun fahimta to lokacin da sahabban manzon Rahma sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su suka ji waɗannan ƙara na tambura wanda ke isar da sakon cewa kayan fatauci ya zo sai suka ɗan fara sulalewa wannan ya ɗan fita wannan ya ɗan fita ta can wannan ya fita wancan ya fita jabir bin abdullah ya ce har sai ya kasance ba wanda ya rage sai mu sha biyu a lokacin da ake hudu ba akwai riwaya da ta zo sai sha hudu wata riwayar arba'in wanda da wannan matsalar ta adadin waɗanda suka wanzu tare da manzara masu salama da ita ne malaman malikiya suka kafa hujja da cewa sallar juma'a ba ta kulluwa sai da adadi mutum sha biyu. Mun fahimta? Karka yi mamakin wasu wasu taji sun ce ashirin, wasu kaza, wasu arba'in. Kila suna da wasu daga ci suna da alaƙa da asalin saɓani a kan adadin da suka rage ne, amma dai riwayar Jabir ta tabbatar da cewa mutum sha biyu har a wata riwaya ya kirgo da abubakar da umar kusan al'asharatu mubasharun dukansu suna ciki sa'ad bin abi waqqas talha bin ubaidillah az-zubair sa'id bin zaid abubakar ali umar usman da wasu daga cikin sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to in ka fahimci wannan matsalar da muka ambata wacce malaman malikiya suka ambata akan adadin juma'a za ka fahimci cewa ashe ba wata aya ce ko nassi karara ake da shi akan da wani adadi ne za a iya kulla juma'a ba ke mun fahimta tun da gashi istinbati suka yi da hadisin jabir wanda yake ba da labarin adadin waɗanda suka saura a lokacin da ake kuɗi ba sai suka ce to ai wannan adadin da su annabi sallallahu ya karasa sallar juma'a bayan an yi hudu ba kenan to wannan yake nuna cewa wannan shine mafi karancin adadin da juma'a za ta kullu da shi amma abin tambaya shine shin manzon rama sallallahu an ruwaito daga wajensa cewa da ba din sha biyun bane da ba a yi juma'ar ba ko da aka gama ya ce to mun yi juma'ar ne saboda ku sha biyu ne kuka rage misali haka duk babu wannan shi yasa aka ruwaito daga wajen wasu daga cikin malamai kamar su al-Hasan al-Basri suke cewa juma'a ko da mutum biyu ne za a yi juma'a amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a bai kamata a ce haka ba saboda ai asali lafazin juma'a yana bayuwa ne zuwa ga jam'in wani ɗan adadi mai yawa wanda a ƙwaƙwalwa da al'ada za a iya cewa eh wannan adadi ne wanda la ba a bihi babu laifi to in aka ce biyu wancan sun je sun juma'a su biyu waɗancan sun yi juma'a biyu sai zama na duka juma'a hikimar ta ta sawarwarce ba a sami biyan bukata ba sai wasu kuma suka ba da ansa suka ce a'a ai biyu ko uku ko huɗun da aka ce ai juma'a da su ba ana nufin kawai mu uku ko hudu mu biyar mu tsaya mai juma'a bane a'a idan bukata ta kama mu ba matafiya bane saboda matafiya ba juma'a kan shi sannan sai muka samu kanmu a inda ba yadda za a yi mu iya zuwa masallacin juma'a to amma ga mu mun uku muka yi dace ga hararan ma ko mun hudu ko biyar sai hararan ma ya tashi ya mana inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya gama ya shiga ya mana na ya mana juma'a raka bi shikenan mun juma'a idan ya kasan ba ba ba abin da zai nuna maka wannan irin kamar zamanin corona ƙwarai da gaske kuna tunawa ko la a'ada Allahu alaina Allah kada mu ta mana corona corona a lokacin an shiga wani yanayi lokacin lockdown ko babu shiga babu fita to kaga a irin wannan yanayin shi ne za ka fahimci muhimmancin wannan fatawar na wane da wani adadi ne za a yi juma'a mun fahimta so ga ka ga makoci nan ga nan mu bakwai mu takwas mu goma sai mu zo wani ya mana hudu ba wannan kuma ya abin nan shikenan mu yi juma'ar mu wanda wannan shi ne daidai wallahu ta'ala alawa to amma ba ana nufin shi kenan kawai mu zo mu ta masallatai dan tsantsan wannan dan masallacin juma'a wancan wannan asali wannan yana cin karo da manufar juma'a mun fahimta tunda juma'ar nan idi ce da sati idi kuma ana son haduwa da taruwa da adadi mai yawa a ciki wancan abin da muka ambata na adadi kaɗan sai juma'a a cikin wani yanayi ne na lalura ko tsananin bukata idan mutane sun samu kansa ci. Mu koma ayarmu. Allah ya ce wa idan ra'au tijaratan aw lahwanin fabbu ilaiha wa tarakuka fahima. Kun ji abin da aka ambata na sanadiyar saukar wannan ayar. Wannan ayar akwai abubuwan lura a cikinta da yawa. daga cikin sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da suka bar annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin huɗuba suka je taro ayari ko kuma kayan fataucin da aka zo da shi yana da matuƙar mahimmanci ka gane cewa su waɗannan da suka yi wannan aikin su ne kuma wanda Allah ya ce ya yarda da su mun gane? su ne waɗanda Allah ya ce ya yarda da su su ne wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an su ne wanda Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim ya san abin da zuciyarsu ke ɗauke da shi na imani to amma wani lokaci wani kuskure yakan faru saboda wasu hikimomi daban-daban wani lokaci domin tabbatar da ɗan adamtakar mutum cewa ajizi ne akwai kuskure tare da shi wani lokaci don wasu hukunce-hukunce su sauka wani lokaci duk wata aya ta sauka ba don wannan aikin da suka yi ba da ba lallai kila mu samu kulma inda Allah ya khairu min Allah wa min tijara to in ko ta zira ma wannan ayar ido ta dinga samo fa'idoji da hukunce hukunce zaka samu biyar zaka samu bakwai zaka samu goma zaka samu sha biyar zaka samu ashirin sosai wannan ayar zaka samu fa'ida ashirin ko fiye da haka fa'idan nan ta imani fa'idan nan ta alaƙar zuci da mahalicinta fa'idan nan ta tawakkali fa'idan nan ta yadda ake neman arziki fa'idan nan ta abin da ya shafi kasuwanci fa'idan nan ta abin da ya shafi huɗuba da hukunce-hukuncen huɗuba wata rakuka ƙa'ima har malamai suka ce wannan ƙa'iman na tabbatar da cewa ashe a tsaye ake huɗuba ga shi a ƙur'ani fa'idoji da fa'idoji na fikin to wani lokaci su waɗancan bayan Allah masu daraja Allah yakan ƙaddara wata matsala ta faru a rayuwarsu don mu mu amfani saboda haka har kuskurensu ma alkhairi dai gare mu saboda ne saboda ya faru a lokacin da za a iya musu gyara saboda haka mun ji kuskuren mun ji gyara yanzu kaga da wannan ayar wani bai da hujjar ya zo yana ganin ga hudu ba ana yi kuma ya juya mata baya je kasuwanci don da wannan ayar malaman fikihu suka tabbatar da cewa ashe hudu ba wajibi ce tun daga shi an aibata ma ko an zargi wasu daga cikin sahabbai Allah subhanahu wataala ya nuna cewa abin da suka yi ba daidai bane an nuna kai ba zargi ba an nuna cewa abin da suka yi ba daidai bane na barin sauraron hudu ba ashe sauraron hudu ba wajibi duk da wasu daga cikin malamai an nakalto daga wajensu suna cewa huduban nan da sahabban manzara masu salama ba su tsaya sun saurara ba a farkon al'amari ne kafin a ranar huduba daga baya sati ne zuwa huduba ta koma sai an yi da sai an yi sallar juma'a sai a yi huduba kamar yadda ake idi to da wannan hadisar ko wannan abin da ya faru ya faru sai aka koma sai an yi sai an yi hudu ba sannan a yi sallah to me amfanin wannan abin da suka ambata suka ce sahabban da suka sulale suka fita sun riga sun fahimci cewa an yi juma'a wacce take ita ce wajibi hudu ba kuma in ka so ne ka saurara in baka so ba in kana da uzuri za ka iya tafiya inda sun san cewa wajiba ce wajibi ne a saurare ta bayan da za a yi su tashi mun fahimta da sauran wasu daga cikin bayanai da malamai suka ambata wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha a nan an ambaci abubuwa guda biyu tijaratan kasuwanci aula hawan wani abu mai ɗaukar ido ko mai fizge tunani to asali da ba ya kamata a ce in fabdo ilaihi ma ban sai su sheka a guje su dare su tafi wajen waɗannan abubuwan guda biyu kasuwanci da ɗayan abin da yake ɗaukar ido yake jan hankali to amma sai aka mai da lamiri zuwa ga abu ɗaya mecece amsa ko mecece hikimar yin haka wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da ya sa lamiri ya koma zuwa ga abu ɗaya shi ne ai shi lahwan ɗin an fassara shi da cewa tambarin da ake bugawa domin a sanar da zuwan masu fatauci saboda haka shi dai tambari ba a buga shi don shi karan kanshi ba an kaɗa shi ne ko an buga shi domin kasuwanci wanda domin isowar fatauci domin aje a yi kasuwanci wanda shi ne kuma tijara to tun da lahawan an yi shi ne domin kasuwanci to a takaita da ambatan tijara ma wasu daga cikin malaman larabci kuma suka ce a'a wani lokaci lamiri zai iya zuwa ya koma zuwa ga abu ɗaya amma kuma ana nufin abu biyu ne ko fiye da haka ƙila ma abubuwa biyu aka ambata amma a ƙarshe sai a ambaci abu ɗaya iktifa'an bi hada domin a wadatu da abin da aka ambata domin an san wanda ya saurari maganar ya san cewa duka ake magana daga cikin irin baitocin larabawa masu tabbatar da wannan zan iya tuna baitin wani mai hikima yake cewa nahnu بما إن أنت بما عندك راض ونحن بما عندنا راضون والرأي مختلف yake cewa kai da abin da kake ɗauke da shi na ra'ayi ka yadda da shi ka gamsu da shi mu ma mun gamsu da ra'ayinmu amma war ra'ayi muhtalifu kowa kuma da ra'ayinsa sai ya ce nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin wa anta bima indaka radin war ra'ayi muhtalifu ko kuma a wata riwayan gabatar da raduna kafin radin so in ka ɗauki cewa an ce radin ma'ana rabin anan yana bayuwa ne zuwa ga mutum ɗaya amma yana wakiltar rabuna waɗanda suka yarda da abin da suka yarda da shi akwai waɗannan shawahid kuma a har a ƙur'anance waɗanda suke tabbatar da wannan واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به سيبيتي يعظكم بهما سيبيتي يعظكم به mun fahimta akwai bayanai na malamai akan wannan ayar da wannan damirin amma saboda yanayin lokaci gara mu ci gaba wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة أولا اللفظ akwai tabbatar da cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne ya nuna mu mutane alkhairan duniya da lahira me ke tabbatar da wannan shine ba a ce farko yau tun da kun bar manzon rahama sallallahu ana hudu ba kuka tashi to an haramta muku kasuwanci ba a'a kasuwanci wani sinadari ne na rayuwa wanda al'umma take bukatar shi to kamar yadda ake koyar da ku addini haka ake koyar da ku rayuwa saboda rayuwar ta taimake ku wajen aikata addini irin addinin da Allah yake so. To sai aka ce hairun min Allahu wa min tijara ba a soke kasuwanci a bulldozin ɗinsa a rubuta shi ba gaba ɗaya sai aka ce amma ga abin da ya fi daraja ya fi alkhairi ya nuna wancan shi ma ƙarami ne yana da alkhairi amma alkhairin dai ba za ka kwatanta shida mafi daraja mafi alkhairin alkhairi ba. وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وأن اللفظ جماعة ɗaya daga cikin lafazza ne waɗanda suke nuna arziki da tafkin alkhairai da suke wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wata halitta gabas da yamma kudu da arewa da ta taɓa alhairantuwa da wani alkhairi face da sahalewar Allah. Allah ne ya bata wannan arziki. Kuma arzikin Allah subhanahu wa ta'ala teku ne wanda baya ƙarewa. Wa in shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Allah ya ce babu wani abu na arziki ko alkhairi face fuskokinsa suna wajenmu sai dai ba ma saukarwa sai sanda muka so ga wanda muka so lokacin da muka so da adabin da muka so kuma ba a ce mana dambe la yusalu amma ya faru subhanallahi alazim duk wani ne kumbar susa ko wani ne arziki an yi lokacin da bai da shi sai ya zo ya mallaka ko kuma ko da yana da shi tun farko kana gani kuna gani ko abokanan shi arzikin shi na haɓaka da miloniya ne yanzu ya koma kaza yana hawa yana hawa da ɗan gidan shi ɗaki biyu ne ɗaki uku sai ya ƙara samun arziki sai ya koma GRA sai ya sai babban fili sai kaza da motar shi turawa ake ko mashin yake hawa kuna gani kuna gani ne arzikinsa na haɓaka ko kuma kuna gani ya yi sama ku ga ya fara ruku'u yana sunkuya har ya shiga da har ya la'asar magarba isha'i shikenan kuɗin sun ƙare amma arzikin Allah fa ma indakum yanfadu wa ma inda Allah ba duk abin da kuke da shi kuka mallaka zai ƙare amma na Allah subhanahu wata'ala wanzajje ne wanda bai ƙare ba kuma tun da yake a haka yake to ya ma ka san yadda yake ara'aita ma anfaqa mun khalaqa samawati wal ard kai tunani kaga abin da Allah ya ciyar tun daga annabi Adamu zuwa yanzu mutane nawa ne suka taka doron ƙasa suka wuce suka ci suka sha suka sanya karka ɗaukawa ana cewa civilization ci gaban zamani ka ɗauka wannan al'ummar da muke ciki wai ita ce mafi ƙololuwar ci gaba a kimiyya babu mamaki an yi wasu al'ummomin da da za su ji labarin za su ce oh talakawa ya suke rayuwa ko ba haka ba ah to karuna da ake bada labarin cewa ya mallaka ya mallaka sai Allah ya ce mene awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a shi wai karuna nan da yake ganin kamar yana da ɗan wasu tsabobi a hannu bai sani ba a tarihi cewa akwai wasu al'ummomi ba a ce wani mutum ba akwai karnoni centuries da suka wuce da wasu al'ummomin da muka azurta su da arziki mai yalwa wanda in ana buƙar maganar arziki ba za ma ambaci ƙaruna ba. So kila duk wannan kimiyyar da take gani da duk wannan abubuwan ci gaba wani wata wuta motoci jirage kila an yi al'ummomin da a da sun ni'imci da ni'imomin da sun fi wannan. Kila mai kuɗin garinku shine talakan garinsu a wancan zamani. to duka lissafo irin wannan arzikin da azurtawar da Allah ya yi duka jama'a ba su wuce inda suna rage wani abu daga arzikin Allah ka sanya allura a cikin teku ka zaro ta ka gane wallahu khairur raziqin ko a ƙara bayani a ƙara bayani da za a ce duka mutanen duniya tun daga annabi adamu har mutum na ƙarshe duk a tara mu a waje ɗaya hadisin abu zar ya ibadi ko alaran ma mai ce ce bukatar kai ce ya Allah a bani duniya da abin da ke cikinta malam bello kai kaman ba ka da buri amma me bukatar ka ya Allah ni ma duniya da abin da ke cikinta wane duniya da abin da ke cikinta ni kuma duniya so bakwai ya Allah wane kaza wane kaza wane kaza ko misali to duka a biya mana bukatunmu a lokaci ɗaya a waje ɗaya intently kowa da kowa ma na ƙasa mimma indi illa kama yankusul mufyatu idza udkhila alba in zai rage wani abu to albishirinka to allura ta rage wani abu daga teku alarar ma ƙara tagumi na ga yan tagumi haka abin yake wallahi alazim wannan ba kwatance ba ne ba a safirar awwalina ba ne hakika ce wallahi alazim ga ƙarin bayani in har yanzu baka gane ba duk wani wanda zai baka wani abu wata rana wani zai iya zuwa ya ce wani ɗin nan fa yana maka kallon uku ahu ai ka ji abin da ya faɗa to na fata ko kuma ka bayar a kai mai sai wani ya kafa ya ce ai ba to waye yake iya yin kafa akan abin da ya ce na wane ne aka rubuto wane ran kaza zai samu kaza duk duniya gaba zai makudu da arewa wallahi ba wanda ya isa ya ma wannan abin kafa ya hana shi zuwa kai in aka samu wani wanda ya ce bari ya yi kafar da ya fara kafar zai kara ma abin hanzarin zuwa wajen kai ka gane wallahu khairur raziqin in baka gane ba a ƙara. Wallahu khairur raziqin duk wani wanda zai baka wani abu in yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka gata in wayar shi kullum kake kira zaka fara zai fara aje maka zaka fara cin karo da miss call sai dai kai kira bai daga ba zai sa ta a do not disturb yawa in ka kira sai kawai busy busy in kuka yi arba kuma kai a fuskar fa za ka gane cewa la marhaban bikum yau tarkai tarkai tambaya kuma ko da yana da shi fa wallahi zai ji hagaji kai da kanka da nuna magana duk haka muke yau ta bayar jibi ga kawai kana da abun amma gata citta da wata cittan kuma me ake cewa sai ka ji kawai wane ya dame ni kuma abin fa bai kare ba misali a dai dan karamin ma abin da kake da shi to amma Allah fa khairur raziqi jiya an baka dazu an baka yau ana baka gobe a baka jibi a baka har ka gama rayuwarka ka gane khairur raziqin ko a ƙara bayani a ƙara bayani duk kirkin mutum duk yadda yake son ka ƙaru zai iya wata rana idan kai masa ba daidai ba ya yi maka gori jiya kuma da shekaran jiya shi ne yake baka shi ne ya dinga cike maka form da application din ka samu aiki amma yau in ta ɓaci tsakaninku ba ni ne ne masa kaza ba jiya nan mu muka dinga masa kaza ce fa nan gidan ka dinni nake kaza kaza ai wannan rigan da kuka sa kaza ai wannan motar ni na bashi ai wannan Allah fa to kan in za a yi maka gorin ma sai na za a fara ai kai ba ka kai ta fadar wanda za a yi magorin ba ta ina ai maka gorin da me numfashin nashi ne ganin nashi ne bakin nashi ne yawun nashi ne hankalinka nashi ne gashin jikinka shi ya maka fatar shi ya kera ka shi ya na ta ina ma za a fara gorin kai duk lissafin ka kana yi akan arzikin ne to ba kafin arzikin arzikin arzika nawa ne da yawa take iyo a cikin tekun su mun fahimta wallahu khairur raziqin fa'ida ta ƙarshe ba don sun karewa sai don yawan yanayin lokaci wannan lafazin ka rika addu'a da shi ka rika addu'a da shi idan akwai laƙani wannan laƙani ƙwarai da gaske ya khairar raziki na rizukuni ya khairar raziki na rizukuni ya khairar raziki na rizukuni addu'a nake yi ba ni yanzu ba ku ce amin ba ya khairar razikin arzikuni ya khairar razikin arzikuni ya khairar razikin arzikuni ni din mu ya khairar razikin arzikuna ya khairar razikin arzikuna ya khairar razikin arzikuna ka faɗa tare da halartowar zuciya cewa shi ne khairun razikin wallahi jama'a hai Allahu akbar idan kana tunani da zurfafa hangen nesa akan arzikin Allah da ikonsa wajen iso maka da arzikin wallahi sai zuciyarka ta tsinke ta yi sujada a gaban Allah sujadar girmamawa da tsabar ƙaunar mahalicinka saboda arzikin da ya iso yake iso maka da shi ta inda ba ka tunani wayar zuƙuhu min haitu la yahtasib idan an tashi baka arzikin ma sai an kun san abin da ‘yan ƙwallo suke ce malle ko? Suna tunowa can da. Ma'ana sai ka gama ba da ƙarfi a nan ka ɗauka nan za a wurga kawai sai aina. To sai ka gama ɗaukan hadarin da gajimarin ta nan arzikin zai zo kawai sai a biyo maka da shi ta inda ba ka tunani. Ashe ga yana a ƙafar a ƙarƙashin kafet ɗin gidanka. inda kake zaune tashi ka gani ai da gaske wai rizqu min aihu la yahtasib Allah jama'a an yi mai faɗa rayuwa an yi mutane masu imani da sakankancewa da al'amarin Allah wallahi sun yi yaƙini kuma sun gani akwai wani bawan Allah da wata rana mutumin arziki ne yau ana kyautata masa zaton cewa waliyi ne daga cikin waliyan Allah. Wata rana wani ya yi kicibis da shi a kasuwa, kawai sai ya ci kwalarsa, ya ce, Ka biya ni bashi da, ka biya ni bashi da. Sai ya ce, Malam, ni ban taɓa ganin ka ba. wani bashi ke tsakanina da kai sai ce akwai bashi kuma ka biya ni ya kalle shi ya ce ka kalle ni sosai ni ban taba ganin ka ba a rayuwa la'alla shi wancan mutumin ya yi dinda ne ba irin yanzu ba ne da za ka ce akwai hoto mai nabi tsakaninsu shekara goma shekara ashirin shekara ashirin kuma a da al'ummomin da suna barin gemu ba yankewa suke yi ba da misali halittar mutum da yanayinsa duk za ta iya canzawa a takaice ya dai kafe cewa yana bin sa bashi yayyo da shi ya ce wallahi ba wanda zai raba mu da kai sai ka biya ni bashi na bawan Allah nan a tsaye sai ya shiga ganawa da mahaliccinsa addu'a ya khairar raziki ya khairar raziki ka ga halin da nake ciki Allah ka fitar da Allah ka fitar da abin da yasa na tuno da wannan kisan da kace a ƙasan inda kake shi yasa na tuno da kisan bawan Allah nan a lokacin sai ya ji wani abu a kafar shi kaman wani tudu haka a ƙarƙashin kafarsa daga wanda zai yi sai ya ga wani dan kulli sai ya duka ya ɗauko sai ga daidai adadin wannan abin da wannan ya ce yana bin sa bashi sai ya ɗauka ya bashi suka rabu haka Allah yake kama bayansa mafita. Kyakkyawan imani, wallahi in akwai shi a zuci ba abin da ba za ka gani ba. Kar ka ɗauka da ne, akwai bayan Allah da a yanzu ɗin nan suna da wani sirri tsakaninsu da mahalicinsu abubuwan ban mamaki na faruwa a rayuwarsu, amma da yake bayan Allah ne ba za su faɗa ba kuma alaman bayan Allah kenan. don ba fasta za su buga su ce mun waliyai bane mu zo su a nemi kuɗi da shi ba haka ba mun fahimta Allah ya sa mu dace kar ka manta da khairu wallahu khairur raziqin har ma in ka tashi ka ce ya Allah kai ne ka faɗa cewa kai ne khairur raziqin ya Allah na yi imani da wannan lafazin da ka faɗa ya Allah kai mun kaza ni ma kuma ka haɗa da ni in ka tashi addu'a نعم أكرمك الله
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فتنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون wannan shi ne farkon wannan sura mai albarka suratul munafiqun suratul munafiqun kamar ‘yar uwarta suratul juma'a ne min haitu al'adad min haitu al'adad wa min haitu annuzul ta ɓangaren adadi da ɓangaren adadin ayyuki nan da ɓangaren adadin da ɓangaren inda aka saukar da su ‘yar madina ce ita suratul juma'a haka suratul munafiqun ita ma a garin madina aka saukar da ita akwai wani abu da malaman ƙur'ani suke yi duk lokacin da aka ambaci sura sunan sura in a ɗan workshop ne ko a class a aji sai a ambaci sunan surar sai a ce me kake tunani bisa hasken wannan sunan mai wannan surar ta kunsa ba tare da ka yi tunani ba kawai ka fara bayani yanzu misali suratul munafiqun surar da za ta tattauna a kan munafukai ta wani ɓangare sai a tambaye ka to sai ka fara ba da bayanai yin haka yana taimaka ma mutum wajen samun fa'idoji a ilmanci misali da an ce suratul munafiqun aka ce kuma a madina sai ka ce ok to a garin madina a bayan hijira an samu munafukai kenan ba ta sauka a garin maka ba ashe a garin maka lokacin babu munafukai kenan sai mu shirkai da kafirai mun fahimta a haka a haka sai kai ta fada da zance mun fahimta sai mu kiyasa akan haka mu ci gaba da fada da tunani suratul munafiqun a sura ce wacce a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya bankaɗo akwatin zuciyar munafukai. Aka sa microscope aka sanya na'ura mai gani har hanji ta ɗauko mana hoton abin da zukatan munafukai ke ɗauke da shi. Kamar yadda Allah ya bankaɗo asirin munafukan da to munafukan yanzu ma bai gagara Allah ba ya tona asirinsu kuma ya bankado abin da zuciyarsu ke ɗauke da shi wannan yana da cin fa'ida ayoyi abu na gaba shine wannan sura ta kunshi wasu daga cikin ayyukan munafukai ayyuka na zuci da ayyuka na furuci na magana kenan da ayyuka na ayyuki na gabbai wanda wannan shi ke nuna alamomin munafunci ko tabbatuwar munafunci ya kasance a cikin zuciyar akwai ƙudurta abin da ba shi ne baki yake yin furci da shi ba. deceptive appearance ma'ana a yaudara da zubar da tunanin mai kyautata maka zato ya ɗauka kana gabas ashe a yamma kake bayyana da fuskar da ba haka take ba boye munafunci da kafirci da yima addini zagon ƙasa amma kuma yin furici da harshen zuma wanda yake mai zaƙi mai kasgo kunnen mai sauraro ai asali kalmar almunafiqun munafikai daga nifaq nifaq munafunci ita kuma kalmar annifaq asali a larabci mai zurfi tana da alaƙa ne da wani ɓoyayyen ɗaci da burgu ko tsera yake yi a ramin shi ga ɗakunan da duk in an biyo shi za a ɗauka a nan yake sai can ya je ya zubar da ku sai ya je wani ramin da ba kwa tunanin a nan yake sai ya laɓe a can sai ku gama haƙa ramuka ba a gan shi ba a ba a gan shi ba ba a gan shi ba ashe yana can wani ɗakin munafunci kenan ya ɓoye a ciki wannan shine asalin annifaq shi yasa suke kiran wannan ɗakin annafiqa'u sunan wannan ɗakin da burbu ko tsera ko wani wata dabba dai mai shigewa cikin rami take mun fahimta wanda wannan yake nuna cewa munafiki kana buƙatar yin taka tsantsan kafin ka gano shi manzan rahama sallallahu alaihi wasallama duk da hangen nesansa duk da ganin jiya da yau na rayuwa amma sai da wasu munafukai suka yi aikin munafuncin da manzan rahama sallallahu alaihi wasallama bai gane ba sai da Allah ya bashi labari وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين لا تعلمهم الله يجبك سنسبا ما دليل سبو دا مرضوا على النفاق سنة دو كمركة شيء well trained أباب منافنش سنة دا حتاكة سنة دا ظنن شيء وجن haɗa gurmi da munafunci amma kuma a zahiri bayan Allah mutanen kirki shine abin da yake cewa suna zama a teburi duk wata kura amma kuma suna yin hawaye tare da makiyayi kura mai take kamawa abinda makiyayi yake yake kiwo to su kullum suna teburin da ake watanda da naman da kura ta kamo an jima kuma suna hawaye tare da makiyayi yana kukan cewa akuya shi ta bace munafunci ke munafunci mummunar ɗabi'a ce a babin addini tana rubuta addini tana duniya ma'abocinta a cikin babbar azaba tana wajabta tsinuwar Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu qutala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila sai can yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar haka nan yace mal'unina an tsine musu aina ma tukifu ukhudhu wa qutilu taqtila a babin addini kenan sannan tana munafunci na tabbatar da wanzuwa a cikin azabar Allah وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولهم عذاب مقيم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله يكرم idan ababin rayuwa ne duk inda munafunci ya bayyana to al'ummar da munafunci ya bayyana a cikinta ba inda za ta je ba inda za ta je kamfani ne wani gida duk wani yanki dai da ake rayuwa a ce munafunci ko a anguwa ya yi ƙyanƙyasa to wannan anguwar ko wannan yanki ko wannan kamfani ko wannan ma'aikata ba inda za su munafunci idan a babin ci gaban al'umma ne duk al'ummar da ci da munafunci ya bayyana a cikin sasannin ta ba inda za ta ji mun fahimta saboda ne za a samu kai ne a wani yanayin da wasu suna gini wasu suna rushewa kai idan a karan kan mutum ne ya siffanta da wani nau'i na munafunci akwai wani nau'i na munafunci da mutum zai iya siffantuwa da shi kuma al'ummar gari za su taimake shi ya siffanta da wannan siffar na munafunci wace siffa ce wani yanki na al'umma mai yadda da yaban wanda bai cancanta a yabe shi ba akan ƙarya mu gina masa badala ta ƙarya mu gina masa a dogon gini amma akan bola ai masa tafi munafunci kenan a amince ma mai yaudara wanda ya cancanta ai masa bulala amma shine amintacce amintacce kuma a wulakanta shi wannan annifaqul ijtima'i kenan munafunci a al'ummance kenan ba yadda irin al'ummar ba yadda al'ummar da ta siffanta da irin waɗannan ɗabi'un za ta ci gaba waɗannan ayoyi na suratul munafiqun sun bayyana duka waɗannan nau'o'in na munafunci munafuncin da yake tasiri akan addini munafuncin da yake tasiri akan zuciya da tsarkinta da alaƙa da Allah munafuncin da yake da alaƙa da society da mutane munafuncin da yake da alaƙa da ɗaiɗaikun mutane duka waɗannan ɓangarorin wannan surar ta ambace su ta markaɗe su kuma ta nuna ma al'umma mabiya ƙur'ani da sunnar manzara masu sallam abin da ya kamata su siffanta da shi na tsarkin zuciya da kauce ma imani sannan kuma da yin taka tsantsan da munafukai din ba a goshinsa ake nuna cewa ake rubuta cewa munafukai ba wasu ɓangarori ne waɗannan ɓangarorin wasu bayanai ne ke tabbatar da wannan wannan sai ta zama matashiyarmu idan Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك يكون تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقائدين وراكبين ولا تصمد بنا اعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهر من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في علاجنا من الخلد وارزقنا شربة روية من يده شريفة لا نضم بعدها أبدا يا خير الرازقين ارزقنا يا خير الرازقين ارزقنا يا خير الرازقين ارزقنا رزقا طيبا مباركا فيه يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحفظ الحاكمين وبين الظالمين وبين الباغين وعدوان المعتدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم نروحك da sunayenka masu tsarki da sifofinka masu daraja da gudun muka da da ayyukanmu Allah ka ɗaukaka darajar mu a wajenka Allah ka karbi ibadojin mu Allah ka karbi azumin mu ka karbi sallolin mu ka karbi addu'o'in mu ya Allah ka bamu alkhairi da yanayin da muke roƙonka ka kare mu daga sharri ko da muke tsoro ya Allah ga bayinka muna daga hannayen talauci zuwa gare ka ba wanda zai mana sai kai ba mai share mana hawaye sai kai Allah kai ne Allah mai iko akan komai kowa yana buƙatar komai a wajen ka kai kuma baka buƙatar komai a wajen kowa ya Allah ikon ka ya kai iko mulkin ka ya kasaita izzar ka ta kai inda ta kai ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu sarki da siffofinka masu daraja ka azurta mu da ƴantuwa daga wuta a wannan wata mai albarka ka sanya mu daga cikin bayinka ƴantattu ya Allah ka yadda da mu ya Allah ka yadda da mu ya Allah ka yadda da mu ya Allah ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar mu rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da kake saukarwa kake bayarwa a wannan wata ka bamu babban rabo duk wata kariya daga sharri da abin ki da kake kare bayanka Allah ka kare mu da mu da iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu Allah ka ji kan iyayenmu iyayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya masu rai kuma ka ba mu ikon kyautata musu da faranta musu Allah ga bayanka kowa a cikin zuciyarsa akwai abin da yake ɗauke da shi na bukatu ya Allah abin da muke roƙonka baka bukatar sa mu ne matalauta masu tsananin bukatun bukatar sa ya Allah ka biya mu kowa daga cikin bukatunsa Allah ka yaye mu kowa daga cikin damuwarsa Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka ba mu jagoran jagorori masu amana da tausayi waɗanda za su taimaka ma al'umma wajen samun walwala da farin ciki ya Allah ka dawo da zukatan shi a gabaninmu zuwa ga abin da kake so kai da shi ka taimake su wajen kamanta adalci da yin abin da kake so a kanmu ya Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين